الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih na ilmul qira'at al-mutawatira wa shadha wa alaqatuhu bil ulum al-lughawiyyati wa shar'iyya ko ba haka ba muna cikin wato zamu shiga mun kai karshen suratul nisa a cikin wannan ilimin da muke yi na taujih yanzu kuma zamu shiga da yarda Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul ma'ida muna fata Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fata Allah subhanahu wata'ala ya samu yi kyakkyawan karko muna fata Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya ayar da zamu tashi akan ta ita ce aya ta biyu a cikin suratul ma'ida domin muna ɗauka ayoyin da akwai taujihi na ilmul qira'ati a cikin su Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani suratul maida ita ce sura da ta kowace sura ya ayyuhal ladina amanu a cikin alqur'ani guda 15 ke cikin ta ko bakar ba ta da su eh in an tambaye ka ga a ce ma sura da ta kowace ayyuhal ladina amanu kace bakara a maida ta ta kowace sura ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani Allah ce to la tuhillu sha'airallahi kakku halatta sha'airallahi manyan manyan alamomin ibada na addini jam'i ne na ash-sha'ira sha'ira kuma galibi tana da alaka da sani ko alama an gane ko wa in yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'uruna shi yasa al-ish'ar wani lokaci an ce ish'ar ka sanar da mutum wani abu ko kuma al-ish'ar dabba a yanka tozonta ko a sa mata wani dan alama an gane ko wanda in an gane ta za a gane wagga dabba ce wanda za a kai hadaya babu mai tari ta mun gane ko yawwa sha'air Allah kuma Allah ya faɗa cewa in kana son ka gane alamun mutum yana tsoron Allah to ya rinka kiyaye waɗannan abubuwa zalika man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub sannan Allah ya nuna wannan shine alkhairi gare ka zalika man yu'azzim hurumatin lahi fa huwa khairul lahu inda rabbi domin sha'ira tana da cikin hurumatin la manya manya ba cikin su sai Allah ya ce to wala shahr al haram kakko halatta wata mai alfarma ku yaki a cikin sa watanni masu alfarma guda nawa ne guda hudu ne Allah ce minha arba'atun hurum to nan shin wata guda ake nufi an gane ko ko ko watanni wadansu malamai suka ce wata guda ne ake nufi daga cikin su kenan kakko halatta guda domin wanda ya halatta guda kamar ya halatta dukan tun duk alhar musu ɗaya ce wasu malamai sun kace kai alwar ga jinsiya ta wala shahar alharam almaqsud bihi wala alashhur alhurum kakku halatta watanni masu alfarma wala alhadiya gakku halattar da hadiya abinda an ka duka za a kai makka don a yi hadiya ka san suna kora nasu ne can a wancan lokaci sabanin mu da yanzu in an je kaka sayi tunda in ka ce ka dauki akuya da nan zuwa makka ko rago ko raƙumi ka san dai ka samu aiki walal qala'ida ko ko al qala'id dabbobin da an ka sa ma alama igiya asalin qilada shine mi shine sarka to ana sa musu wata yar sarka hakan ga in an ce sarka ba dole ba sai ta kaca irin wannan ta karhi a'a ana iya a samu kaba mun san kaba aiko yawwa sai a yi abu da ita ai kamar yar sarka sai a rataya a wuyanta duk wanda ya gare ta san wagga makka na za a kai ta ai hadiya da ita ko hadiya ta aikin haji ko hadiya ta sadaka da haka ba za a tare ta ba tun wancan lokaci an gane ko to wala amin albaitul harama kakku tare waɗanda sun ka nufaci ɗaki mai alfarma amina jam'i na al'ammu al'ammu kuma ismul fa'il ne na amma amma kuma ba wancan na sallah ba ba amma kuma mai ainun na gamewa a'a amma shay'a ai qasadahu to ammu aslin shi amimu ismul fa'il fa'ilu to da mimun da mimun sun kaɗu sai an ka game su to wala amin albait alharama kakku tari maddul lazim ne sai an jashi sittu harakat kakka zuka ce wala amin albaita ka wuce a wannan bannata eh a cikin karatu to kakku tare ko kakku halatta hurumat waɗanda sun kanu face ɗaki mai alfarma ya fita guna fadlan min rabbihim sun nemi falalar ubangijinsu ko suna neman falalar ubangijinsu an gane ko wari zuwa na sai ka rabbihim saboda wannan lokaci akwai mushrikai suna zuwa bai ce ya fita guna fadlan lahi ba don suna Allah yana nuna uluhiyya tauhidin uluhiyya amma rububiyya da musulmai da kafirai kowa yarda Allah shine rabbu ko ba ka nan bane yawwa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah sai amfani da wanda an kai ittifaki akan shi to yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana suna neman falala daga ubangijin su da ridwanan wato yarda Allah mu maido hankalin mu nan imamu shu'ba ya karanta wa ridwana ridwana to da wanda ya karanta ridwan da wanda ya karanta ridwan duka ma'ana guda ce babu wani bambanci tsakanin su an gane ko sai dai sabanin qira'a ne to wannan aya tana daga cikin ayoyin da malamai suka kafa hujja a cikinta da abin da ake ce ma wato bahsa ne usuli wani malami ina ganin da ke in ba ɗan ƙasar mauritaniya ba ne wanda ƙasar turkiya ina ganin yake da zama malami ne usuli ƙwarai da gaske to ya yi littafi na manta sunan littafin mas'alakin da ya magana da ita wato kun san cikin mas'alolin fiqh masu masu sarkakiya kwarai daga cikin su akwai lazimul qawli ka rike ta lazimul qawli da kuma wannan mas'ala din da shi koyi bincike kanta bahas ne usuli wanda ya yi shi ne kan wato al'amal bil binene suna mas'alar tana da shahara kwarai da gaske a wajen malamai al'amalu bil ko aljam'u bai namanta sunan bahafin dai shi dai abinda mas'alar take shine cewa idan an ka samu sabani tsakanin fuqaha'u to sai ka yi aiki an gane ko kamar zaka aiki da naka ba sani ko mun fahimta ba kuma ka yi aiki da abinda lazimin dalilin shi lazimud dalili muna gane ko lazimud dalili ake kiran shi zan ƙara bincika insha Allah in tuna zan faɗa muku ni ake nuhi anan mu maido hankalin mu aikin haji na mushriki akwai shi kahiri in yayi haji akwai to kuma na Allah ce ka atare su muna ganewa to shi yasa in kun kai sabani da mutum al-khilaf to in ya kwadi dalili in kana iya aiki da naka kuma ka yi aiki da lazimin nashi to kana iya yi ga suna Allah ya ce amina kuma ce ta gune fadlan min rabbihim suna neman falalar Allah alhali ko aikin su babu shi to amma a zahiri aikin da sun kai menene matsayin alkhairi ne to sai an kabar su su yi duk da yake nassi ya zo yanzu an hana mushrikai amma wannan ayar ta nuna mana wannan mas'ala can da akwai ta ita mas'alar ba a shahi ta ba amma hajjin su ne an hana don Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al harama ba'da amihim hadha ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr wama wa tu wama lahum alla yu'adhibuhum Allah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wama kanu awliya'a mun gane wannan to zan zan tuna insha Allah littafin yana da muhimmanci kwarai da gaske ko bincike ne yayi wanda ya sabu dacewa waɗanda matsalolin guda biyu zan ku rike su da lazimul qaulikin nan da kuma wancan din insha Allah in tuna sunan mas'ala din zan gaya muku to sai Allah ya ce to wa idza halaltum fasadu idan kuka kare aikin haji kuka hita daga cikin harami shine halaltum kun ka halatta kinan yanzu abubuwan da a haramun akan ku da sun ka halatta gare ku to fasadu ku yi ku yi farauta nan akwai mas'ala usuliyya mu rike da kyau saboda usulul fiqh ilimi ne mai amfani kwarai da gaske yana daga cikin ulumul ala masu muhimmanci kwarai da gaske alaran ba in mutum bai iya shi ba yanzu na shina jin magana bai san dalili ba shahada shahada akan abin da ba daidai ba anan abin da ake so a ce sai malaman usulul fiqh sun kace shin al'amru cikin mabahis al'amr shi saboda amr shi kadai karan kan shi littattafai malamai sun kai kan shi cikin bahasi na usulul fiqh al'amru mu riƙe halal amru yufidul fawr فورية هل الأمر يفيد الوجوب كي أي أبنا هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده وعنيني وعنيني مسألة أكون ما أنقوى mun yi karatu tare da shi duk da yake ya gabace mutu fuskar shekaru ana kiran shi malam abbakar salih nan kwanne mun fara karatu tare da shi amma daga baya je sudan mutumin maradi ne asalin su to yanzu ma ya koma maradi da zama yana da ma tahfiz ta alqur'ani na mance sunan unguwar ina ganin wajen ko wajen na dai mance sunan unguwar wannan tafiya ma da ni na kai mishi ziyara bahasin shi na magister akan al'amuru yayi shi an gane ko to inda muke nan mu maido hankalin mu al'amuru ba'da al-hazr ni yake nunawa wasu malamai sun ka ce alhazuru shine almanu in tabe ba alhazar na sauna ba da zuwa'un ne wanga hazur hazur shine hani in an ce hazar da zalun tsoro hazur hazur kullum numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura alaramba da ba'un ne in tabe hau ka ta yi ka tafka ka ce kyauta Allah ba abin tsoro ta ba so kusan karatu yana bukatar ka'idodi da dalilai alayyati hal shin in Allah ya hana ka abu daga baya kuma sai ya umurce ka da kai shin shi wannan umarni da yake nufi wasu malamai sun ka ce al'amru ba'da al-hadr alhamdulillah kathira yahdikum Allah wa yuslih balakum yufidul wujub in an ka hana ka abu daga baya aka umurce ka suka ce ya koma matsayin wajibi gari ka mun gane ku haka sun kace muna gane ba in an ka hane ka abu daga baya aka umurce ka suka ce wajibi ne amma zance mafi inganci a'a yarji'u ila ma kana alaihi mu rike da kyau rike da cewa yarji'u yana koma ila ma kana alaihi akan asalin abin da ya kasance akan shi inda abu hara wajibi ne aka hana ka to yanzu an ka umarce ka ya komo wajibi inda abu mustahabbi ne an gane ko sai an ka hane ka to in an ka sake umarta ka ya kuma mi ya kuma mustahabbi yin farauta alaramma wajibi ne ko ba wajibi bane a ta ayi farauta ba wajibi bane ko tunda an ce dole ku sai kowa ya harota mu ayan ba mu aiki tunda ni maza abdullahi ko kamshi bai yi halba ba to sai Allah ce wa idza halaltum fasadu can da kafin su yi harama farauta mubah ne in ka ga dama kai in ka ga dama ka bari babu wanda ci saka sai kai to yanzu tunda sun shiga cikin harama an ka hana su la taqtulu sayda wa antum hurum na as-sayda ana nufin abin da yake da alaka da batudi inji malaman zauri batudi wanda ke hawa saman kasa banda said na abin da yake cikin ruwa wa hilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum huruma to yanzu ya dawo akan abin da yake akan shi tunda dama mubahun ne ko mustahabbi yin harauta to yanzu ba wajibi na ba don haka wa idza halaltum yanzu in kun yi harama an hana an haramta muku can da yana matsayin mi ba wajibi ba to yanzu fasfaru in kun ga dama ku in kun ga dama ku bari mun ji wannan ka'ida ku maido hankalin ku da kyau fa tau sai Allah ce to wala yajrimannakum jarama yajrimu shine kasaba ka je ka debo abu jaraman nakhla ya je ya tsinko da binu to jarama sai an kai amfani da shi yanzu ta hita daga tunda ai tsinkar da binu menene shi aiki ne to sai ta koma duk wani aiki ana iya cewa jarama ya aikata amma an ka ce la jarama ba shakka ba makawa mun gane ko to wala yajrimannakum kada ya dauke ku malamai sun ka ce ma'anata nan la yahmilannakum kada ya dauke ku shana'anu qaumin to nan da ya tawjuhil qira'a cikin yanzu akwai qurra da sun ka karanta shan'anu qaumin akwai da sun karanta shana'anu qaumin imam ibnu amir ad-dimashqi da imamu abu ja'far al-madani nawa kenan biyu an ka samu cikin qurra da shu'ba shi ko shu'ba ba kare bane rawi ne na wato asim an gane ko to su sun ka karanta shan'anu qaumin su ko sun karanta shan'anu qaumin yanzu in ba dan qira'at ba da bayani wurin ga sai a karanta shi da duk qira'o'in ba ka ga bambanci nuna an yi mata fatha in tabe shana'anu qaumin an karanta ta da sukuni shan'anu qaumi to in ba a yi maka bayani ba duk sai a zo a karanta da fuska biyu wallahi baka gane ba A, to ni za ka gane tun da kai baka sani ba mun gane ko to in an ka ce shan'anu qaumin a qira'ata ibnu amir da abu ja'far sun ka ce annahu sifa a wannan qira'a yana matsayin mi yana matsayin sifa an gane ko yawwa ban sani ko mun fahimta ba yana matsayin sifa mun gane ko sifa mun san sifa sun ka ce kamifil in ka ce atshan atshan mutumin da ke jin kishirwa mace sai a ce mata atsha ba a ce atshana amma larabcin zamani ana ƙara ta'un majima allo ga alƙahiri sun ka ce kai ku bar su su ƙara ta'un ɗin da tunda ana ganewa amma dai ba shine larabci mafi inganci ba kadiba cikin alqararatun nahawiyya wa tasrifiyya na Khalid al-Usaini muna ji ko sakran mutumin da ya maye fa'lan kaga da shan'an da atshan da sakran ala wazni fa'lan siga ce ta mubalagha kenan ya zamanto sifa ce da take nuna mutum ya kai matuka a cikin wani abu mun ji wannan shan'an shine wato mutumin da kake kyama baghid abin kyama Allah ya ce inna shani aka huwal abtar mala abdullahi daga nan aka samu ta to kenan wannan kira'a ta nuna muna kada wala yajrimannakum kada ya dauke ku shan'anu qaumin da wato kira'a ta ibnu amir da abu ja'far da shu'ba mutumin da kuke kyama daga cikin mutane an gane ko an saddukum anil masjidil haram dan sun kenan li an saddukum anil masjidil haram sai da manto shan'an nan wanda kuke kyama da an ka ce kaumin na waɗansu mutane shan'an mufrad ne amma da an kai idafa shi zuwa ga kaumi yana iya ɗaukar waɗansu mutane da kuke kyama tunda an ce shan'anu kaumin kamar jinsin wanda kuke kiyayya da shi ba wai mutum guda ake nufi ba tunda mutane makawa da mutum guda suke kiyayya ba an gane ko ko kuma a dauki a'a shugaban su ake nufi to shi shugaban su in shi na kiyayya da ku ai dun magoya bayan shi suna ni suna kiyayya da ku in mun ka dauki qira'a ta jamhur wanda ba ta ibn amir ba ba ta wato abu ja'far ko shuba su ko sun karanta wala yajrimakum shana'anu qaumin shana'anu shi ko sai kuma masdar an gane ko masdar kenan kada kyamar waɗansu mutane ta sanya ku kaga dai duk karshe za a kuma yi zuwa ga abu guda kyamar waɗansu mutane shana'anu ƙaumi an gari ko yawwa waɗansu daga cikin malamai sun ce kai da shana'anu da shan'anu sun ce duk abu guda na duk masdar na kawai kyama ake nufi mun gane ko sun ce kawai asalin shi shan'anu ne kawai an ka ɗauki nunun kin nan tara da sukuni an kai mata fata an ka ce shana'anu kau ka ji dai abinda malamai sun kace ba ni na hudi ba kadiba cikin qala'idul fikr fi tawjih al-qira'at al-ashr da kuma ad-durrul masun fi ulum al-kitab al-maknun as-samin al-halabi to kada kyamar waɗansu mutane ta sa ku ko ko maƙiyin waɗansu mutane shine wato in mun ce shan'an da sukuni na nufin maki in kuma mun ce duk ma'anar su guda kenan ya koma duk kyama an saddukum anil masjidil haram kenan suka kaddara lamun li an saddukum anil masjidil haram in sun kange ku daga masallaci mai alfarma an ta'atadu wannan yasa ku yi ta'addanci mun gane ko malam abdullahi imam ibn kasir al-makki al-qari al-muqri ba wancan al-mufassir ba ad-dimashqi da imam abu amr ibn al-ala al-basri sai sun ka karanta in saddukum muna ji da kyau ya an ce an saddukum ai ne an saddukum don sun tare kuna ana magana ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai to in saddukum ha in shartiyya ce in sun kange ku to nan sai ya zama to ana nufin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da kuma al'ummar da za ta zo baya saboda kange mutane daga makka ba abu na wanda ya kare ba to in saddukum zuwa gaba ma in sun tare ku yanzu an saddukum yanzu sun tare ku kakku ta'addanci zuwa gaba ma in saddukum in sun kange ku to kan wannan kyamat ta sa ku ku yi musu ta'addanci ku tsaya daidai fi mani ita da alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha mun gane wannan da kyau to wannan yana nuna ijazi na alqur'ani muna nan muna nan yan shekarun ga sai an kace muna wani abu ya bayyana duniya suna ne coronavirus coronavirus sai an kace an liƙe makka sai da an kai shekara biyu an kaɗi barin mutane su je aikin haji to in saddukum ta bayyana ashe za a iya kange mutane an kange manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi balantana kai wani da ya bincike ya ce an gano kusan cikin shekarun da an kai aikin haji kamar an samu lokutan da an ka hana mutane gaba ɗaya an samu lokutan da an ka hana waɗansu yankuna saboda suna da waɗansu cututtuka a hana su zuwa yace zai kai wani malami ne na ƙasar dubai ko in ce wani bincike na ƙasar dubai kusan so 200 ina ganin da tare ce a tarihin musulunci amma coronavirus ɗaya mun ka sani sai na tarihin manzo sallallahu alaihi wa sallam to an kange manzo mu kuma yanzu coronavirus ta zo turawa suna da dasu mun gane ko to a nan kafin mu wuce sai mu tsaya mu yi abin da ake cewa analysis at-tahlil da an ka kange manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil haram manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabbansa da sun kaje aikin hajji ya kai su ba su je da wata mummunan niyya ba mu kuma in saddukum ta da ta kawo gare mu sai mu tambaye kan mu ya an kai turawa sun ka samu karhin hana mu bayan kuma makka ta koma darul islam can da darul kufri na kaka kahin raina wanda sun ka hana to yanzu kuma turawa na sun ka hana muna amma kuma makka tana na matsayin darul islam ba su ba suna a can ciki ba sai an ka ce to akwai sakaci kaga galibin masu zuwa da waya su je don Allah suna zuwa na don a ce musu alhaji mace kuma tana zuwa na don ta sa haƙorin zinariya babu abin da ya sha mata kai dai an sa haƙorin zinariya to arfa ta ƙari da a hawa arfa da ka a hawa arfa duk wasu ne uban su ɗai ita dai ta samu ta sa haƙura yanzu ma wasu ko makka ba su zuwa in lokacin aikin hajji sai su te su yanzu irin su Kano akwai wurin da ake sa waɗannan haƙura sai ta je ta watsa abinta ta shige cikin otal in an hajji sun ka zo ta ɗauko jakarta ta siyo kayan makka ta zaka tana watsa haƙura ana mata barka ah yau mika ka ta ba hajja mana ga haƙura su kuma maza tunda an ce na zinari ya haramun nasu ga mutum ya kawo na azurfa ya sa alhali ko ko na azurfa din sai yan akwai uzuri ne ko ta lura me ya sa wai abin ga haƙori to kuma kano ana sa shi da kafe yanzu sai a saba shi kaza alhaji ke to kaga kenan da yawan mutane ba don Allah suka so ba sabanin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na biyu akwai masu zuwa don yanka aljihu hayar su aka yi ma a tattara su a tattara su taicin su yankan aljihu mai jigilar barayi na uku akwai mai jigilar karuwai masu yi ma alhazai hidima yan mata budare jajaye dogaye masu gashi hawa ta tana alfahari sai a ce alhaji nautin ka bata ma aikin haji eh nisi baino baka da labari kaga akwai matsala masu zuwa don saboda su cuci alhazai mutum nawa akwai masu zuwa da niyyar shirka a ce wani wata shirka ba a iya turbuɗe ta sai makka mutum shi ta yi a ce mai in ka zo makabarta can na za ka turbuɗewa wani a ce mai wani kaga ya hau ducin arfa a ce mai ba a hawan arfa ya ce a shi bai yarda wai in malamin shi ya ce mai in ba ya hau duci ba bai hau arfa ba da an ka ce hawan arfa ba a ce hawan ducin arfa ba amma sai ya samu ita can shi turbuɗe wani abu masu shirka suna zuwa ba aikin hajjar kai su ba masu zina suna zuwa masu zuwa liwaɗi ma an ce bukata su ba ta biya sai sun yi liwaɗi cikin harami su ta su yi liwaɗi da mutane don saboda su samu mai tahiya shi ɗauki karuwa masu tahi akwai masu armin visa sai a zo tun da saudiya ta ce ba can da ka san ba a ba mutum visa sai tare da matar shi ko yanzu ba ce sun canza wannan ka'ida ba sai mutum shi haɗu da mace bakin aeroport sai a haɗu sai ya ceto mu tahi da an zo sai ceto mata sai ta shi ne aka ce ma'admin biza in baka da labari da an zo bakin aeroport sai kowa na inda yi ko ko ya ɗauko karuwa ta so ta a ta yi makka a yi sharholiya a dawutun da ba a ce mai aikin hajji ko umara mutum lokaci da karuwa to yanzu duk irin wagga kazamta yan misali na ne baku alfasad al-iqtisadi wa mi wa mi wa mi wa mi wa mi wa mi wa dini da mutane suke suna aikatawa duk sai Allah ya shabar ku kahirrai ba za su samu iko akan ku ba ba za su samu iko akan ku to in saddukum kaji ta bayyana a ramma eh bari in tsaya bakin nan to da Allah ce in saddukum ko an saddukum akan kira'o'in da muka faɗa tunda Abu Amr ibn al-Ala da Ibn Kathir sun karanta in saddukum zuwa gaba kenan kuma din nan alaramma bai ce wa kunna ba a da an da coronavirus ta gitta ba maza da mata na an kana ba zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba maza da mata na an kana ba ko ba ka nan bane tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadda matan shi ummu salama tana daga cikin su wanda lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kafirai suka hana shi yace aje a koma saura sun kai sun kai tsaya suna ganin kama abin nan kaza kaza kaza to da ran shi ya ɓaci sai je wajen ummu salama ce na umarci mutane ba su yi ba sai ta ce kirawan zame maka aski ko da ya kirawan zame musu aski sai kowa gane tabbas komawa za a yi sai kowa je aski wanda ya nuna ana karɓar shawarar mata game da abin da shari'a ta ce a yi wani na ce ba a karɓa to kaga in saddukun dinnan hadda mata bai ce wa in saddukun na ba a gane ko li taghlibi janibin zukuri ala janibin inas sai Allah ya ce to wa ta'awanu alal birri wat taqwa ku taimaki juna al'aunu shine taimako ta'awanu sun taimaki juna alal birri akan aikin da'a wa taqwa da na tsoron Allah wala ta'awanu alal ismi wal udwan kar ku taimaki juna wajen zunubi aikin da zai sa a samu zunubi wal udwan ko ai ta'addanci a ketar iyaka wagga ita ce ake cewa qa'ida ijtima'iyya shamila sannan kuma sabita duk masu ilimin sociology abin da kira sociology da ba daga society na an ka ɗauko shi logikin nan logi in ka jita ta samu asali daga abubuwa guda biyu ko dai aƙida ko kuma ilimi mala abdullahi mai ruwan kalin kanan technique shine dabara sai an ka kirkiro wani ilimi technology muna gane ba to yanzu kuma sai an ka ce societe jama'a sociology abinda ke karatun ilimin zamantakewar jama'a masani kuma mutane ba to ko ya bada ma'anar ilimi ko wata aƙida wadda akwai a duniya sai a ƙara loji in aƙida ta maulibin ana ƙara ism a ƙara esm muna gani ba wato futurism futurism futurism wata aƙida ce ta wani gawurtaccen mahaukaci na ƙasar italiya ya ce duk abin da ya wuce ba a imani da shi sai dai abin da zai zo gaba to shi na waɗansu sun ka ɗauka duk abin da ya wuce a ƙaryata shi kina a ƙaryata ƙur'ani a ƙaryata hadisai a ƙaryata tarihi a ƙaryata komi kawai a tunkari gaba to a gane ni ka tayi cikin dictionaire ka ɗauka ka gani futurist a sunan shi shi wannan kamar ba sunan shi ba kamar sunan wanda ya ɗauki wannan aƙida sunan futurist ba a cewa baya a kafirci mata yanzu kuma ba a cewa ba a yadda da ita ba dan dama matsalar waɗanda ba su yadda abin da ya gabata baya ba kaga sun shiga cikin matsala saboda ba su san yadda rayuwa ta kasance baya ba ga tarihi can ya wuce su ko waɗansu abin da suka gani yanzu shi sun kai imani da su su ne yan materialism su shi ko wancan ɗan futurism ne a'a dukkan su sai an haɗa su shi dan shi ko dan riko da baya sai ce a'a ba a yarda da rayuwar yanzu sai dai kawai a rike baya shi na kace ma yan ra'ayi da kauyen mazan jiya islam ya ce ayi al'asalatu wal mu'asara al'asala abin da yake tabbace a yadda da shi al mu'asara abin da yake na zamani wanda bai saba ma addini ba sai ayi aiki da shi shekara 100 da sun koce malamin su babu tuwahin da ake sawa da mi iri na a afirka fata ko ce min walki to yanzu shi ke sai kamin walki ka ce kakana ya sa walki in sa walki eh a sutura dai an kace duk suturar da za ta abin ga za ta to shi yasa duka matsalar mu cikin waɗanda abubuwa guda al'azmi to salasa in kace baka yadda da baya ba sai in kace ka rike baya baka yadda da yau da gobe ba ka zan dan ra'ayin jiya in kace kai abin da ka gani da kai imani da shi ka zan materialism wanda bai yarda ba sai abin da akwai a'a gobe ta Allah ce Allah na iya canza ka kesa in kan rena waɗansu mutane yau da jiya Allah na iya sa su gobe suna a wani abu kare ka ta kaji to sai kuma yan futurist su bu su yarda da yanzu ba bu su yarda da abin da ya wuce baya ba kaga hauka ta kama su shi yasa zaka ga wani da'iya yana son a rike nassi amma ka ai aiki da yanzu kuma akwai fiqhul abin da ake cewa al-fiqhul iftiradi wasu malamai sun ce ba su yarda da shi ba sai an ka ce a'a fiqhul iftiradi akwai shi mas'ala bata zo ba sai a kaddara ta wasu sun ce ba su yarda da shi ba wasu malamai suka ce a'a akwai ta al-iftiradi mun gane ko hasashen mas'ala ta gaba akwai wani malami da ya karantar da mu a Saudiya a ma'had na ma'ahad al'ali na rabatar alimin islami ana kiran shi dr abdul al'arusi asalinsa mutumin kasar ethiopian ya ce da malamai sun ka zo ana batun fiqhul iftiradi sai malamai sun ce shin ya halatta idan ruwa sun ka cika wannan gehen na Ka'aba sahnul Ka'aba ake kiran shi asalin sahn shine tire to yanzu ya halatta ayi tsawafi a sama ayi dubara da za a yi tsawafi a sama tunda lokacin nan busi wannan abin na sama ba ya jima a Saudiya dalibin Sheikh bin Baz ni rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ba sai yanzu ko yana dare ko ya rasu ba yace kai malaman fiqh akwai karambani gare su ina na kuma ruwa su zo su cika Ka'aba har a ce ba a iyawa ya ce ba a jima ba sai gashi wata rana an yi ruwa a makka sun cika wannan in ka diba cikin manhajul istinbat na fahad bin baraka ya kawo dalilin da yake nuna cewa akwai alfiq aliftirati in Allah ya samu kai cikin karatu can za ku zo ga mas'ala mun gane ko to wani sai ce a shi bai da abin da akwai yanzu ba ko ku ba iftirat a'a kai dai nasu yana nan baya canzawa in lalura ta taho to lalura ta tagista da ta wuce nasu yana yana aikin shi shi yasa wani malami ya bincike a nadwatul shabab lil alam al islami wanda suke cewa wamikin nan ya sun dauki nauyin wani littafi annadwal alamiyya na garin shabab sunansa as-sabit wal mutaghayyir abin da yake tabbatacce addini da abin da yana canzawa to sai ka same shi wannan littafi ka karanta shi ban sani ko shi na cikin internet sai ka samu ko ba shi ba ka samu ko littafi sai ka karanta ga yadda mas'alar take gakka zaman to jami'i ka ce a kai duk abin da ba gani a nasi ba ba ka da shi ba sai mace to cikin qur'ani da hadisi kawo inda an ka ce hura eh don in baka kawo ba wallahi baka shan hura in ko ka sha mu ba mu yarda da shan hura da kai ba mun gane ku eh mu waye makaratu kun jiya to sai Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan to anan ka'ida ta sociology wanda duk ilimin sociology gaba ɗaya na duniya har kiyama ta tashi gaba ɗaya kaf cikin waɗanda kalmomin ya ƙari malamin sahu duk mutum yanzu ya sociology tun shi a america ya zan profesan profesoshi duk digirin da ya samu duk ƙarshe cikin wangana ƙari wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan wa ta'awanu ku taimaki juna alal birri akan aiki na da'a wa taqwa da abin da sa aji tsoron Allah muna ji da kyau wala ta'awanu kakku taimaki juna alal ismi akan aikin zunubi wal udwani da ta'addanci Allah yana son ya nuna mu da cewa duk al'ummar da kaga ta zamna lahiya ta ci gaba sun taimaki juna ne wajen aikin alkhairi mafhumuhu kuma duk al'ummar da ta taimaki juna wajen banna to wani al'ummar ba za ta zauna lahiya ba shikenan wai wani akwai wani da suke cewa le père de la sociologie ana kiran shi Auguste Comte dan kasar Faransa kaga sata ce Ibn Khaldun ya riga shi aza ka'idodi na ilmul ijtima' Auguste Comte bayan bayan Ibn Khaldun ya zo in ka karanta tafi ibn khaldun ya fassala ka'idodi na ka'idar ilmul ijtima amma turawa da suke barayi ne na ilimi barayi ne na dukiya barayi ne na akida barayi ne na addini kai barayi na hannun mutum sun sata yan afirka sun kasance sun yi musu aiki an yaka ko ba yaka ba sai sun ka ce odis konto wai shine ya kirkiro le fiqh de la sociologie kanya mun gane ko to kaji ka'ida duk al'umma Allah ya faɗi yadda za a zama lahiya amma wai sai sun ka ce a'a wai yawan mutane wani lokaci shi yake kawo matsala yawan mutane ke kawo matsala ƙarya ne yanzu an ce Najeriya wai ta yi yawa don bunyawa bai jin mai da China da Najeriya wa yawa to ya an kai China ƙa'idodi sun ka aiki su aiki a Najeriya ba he saboda can za a kowa ya yarda ya bi doka ita ko Najeriya abin da ya sabbata gyaruwa saboda abu na farko alwasata suna ba da labari akwai wani mutum da ake kira Fahad sarki ne na Saudiya suna ba da labarin shi an ka ce an tambaye shi wai kai a matsayinka na babban mai mulki a duniya mai kuɗi wani allabi na ya gagare ka tunda in kuɗi na akwai su mulki akwai shi ya ce wallahi abin da ya gagare shi gudana alwasafa shiga tsakani intervention ya ce sai ya ɗauki doka sai a turo mai surukin shi kowan baban shi kuka da baban shi ya ce don Allah dokar na ɗauki ta ya ce sai hirsar da zai tun da kasan surukin ka in ka ce mai a'a shi na ya kyale ka amma akwai reglement de compte eh reglement de compte akwai abin da zai biyo baya ta da mahuta da cikin gidanka sai sa dole sai ka yi tsayi an gane ko to ita Najeriya neman alfarma yana daga cikin abin da ya samu mutane ba su barin laifi saboda duk dokar da ka taka akwai wanda zai maka alfarma abu na biyu cin hancin sa Najeriya ta ki gyaruwa saboda duk matsalar da ka shiga Najeriya ko mutum ka kashe inda akwai kuɗi yanzu na hidduka to ina matsala take to ƙarya na mutane abin da ke sa wasu zamana lahiya in duk sun cika duniyar ga abin Allah a yi gaskiya sai a zamana lahiya dalilin da ke nuna bayan mutane ga kafin fitina ba ɗiyan annabi adamu alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu atammu taslim mutum biyu ne guda kashe guda watlu alaihim na ba'a bane adamu bil haqqi id qarraba qurbanan فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إن يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين ko dan qur'ani ya yarda da wanda dan qur'ani yuna ko ba haka ba to kaji mutum biyu na babu tun duniya ba ta yi wa ne kashe wani saboda in dai zuciya ba ta da kyau ko mutum biyu na ta yan samu bala'i sai ka iske wani gida mutum da mata hudu da ɗaya talatin kuma ana zaman lahiya saboda zuciya kuwa tsakakaka ce kai ko daga kai sai matakka hayaki ya tashi ai ta bala'i saboda zuciya ba ta da kyau to don haka mu ojus kont ba shi na zai nuna mana da zamantakewa take ba ko wani abu ga magana ta Allah kuma ita ce ta haɗe komi duk abin da za a bayani nan sharha ce malam misbahu sai Allah ce to wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin wato ukuba ne muna gane ko yawwa inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne nan akwai abinda malaman usulul tafsir ke kira al-ijmal wa tafsil malam misbahu shadidul iqab Allah an ce mai tsananin ukuba ne amma ba a fassala ba in ka dauki ayoyin da Allah ya yadda ake ragargaza kahirai a cikin wutar jahannama sun zo su fassara maka shadidul iqab don shadidul iqab ba wai sai lahira ba fa a'a tun da nan duniya alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarbihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul lahira nan kai shi duniya na falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud ah ina nan kai shi hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin ai ina nan kai shi a duniya ko Allah ce wa kullum darabna lahul amsala wa kullum tabbarna tatbira da jin tabbarna tatbira kasan ba sauki yaran ba to shadidul iqabi anan duniya Allah kama ka bawo irin kamun Allah ko ya anta lahira babu kamun irin na Allah kaji Allah ce falladina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin randa kaji ka taba jin tuwahi na wuta to Allah shi yadda su yusabbu min fawqi usimul hamim sannan ko tuwahin wuta an ka saka cikin wuta a duniya da ka kone ran ka heta shikenan ta kari to amma lahira sun la ya mutu fiha wa la yahya wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa huwa bimayyit mun ji wannan to kare ijmalin wanga shadidul iqab mallam ka rike ta ka'ida ta ijmal wa tafsir cikin qur'ani zaka same ta tahi wuri dubu in dai ka gane ka'idar in kuma baka gane ba sai ka ta wucewa aya ta gaba wadda za mu je a cikin taujihin ilmul qira'at ita ce aya ta biyar a cikin wato suratu al-ma'ida inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat ko ba haka ba a yau an ka halatta muku ababe daɗaɗa nan ba ana nuhin uhilla ba an halatta ana nuhin yau an ka kai ƙarshe an ka cika don ma'ida tana cikin ƙarshen abin da ya sauka cikin ƙur'ani to duk abubuwan da Allah ya halatta kafin sauka wa ga ayar ba halatta su ba a ana nuhin yau na an ka kai ƙarshe ma da misba dan ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum ka rike fa shubha tana iya zuwa cikin kowane nasi sai ka zamanto wayayye yau na an ka kai karshe shine abin da ake nufi don dai dan ayat da ta gabace ta ce al-yawma akmaltu lakum dinakum sai Allah ce to wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum an gane ko duk da yake wadansu malamai sun ce da al-yawma akmaltu lakum dinakum da al-yawma uhillu lakum at-tayyibat ma'ana ba lokaci guda sun kasabka ba in ka diba cikin at-tahrir wa tanwir ya kawo wadansu malamai suka ce a duk rana guda sun kasabka sai Allah ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum yankan ahlul kitabi ya halatta gare ku ai halalu ne da anka ce hillun wa ta'amukum hillul lahum kuma abincin ku ya halatta gare su yanka aka rinki mallam misbahu ba tuwo ba mallam misbahu malmala ana dauko yuka a yanka ta to kuma da amu Allah ya ce bai ce zaba'ihu ba ina nan qur'ani yuna sai mu ce to nan da kace yanka an kace sai mu ce qur'ani ya ce yanka ba tuwo Allah ya ce eh ta'amu abinci in yace a ai nama ma an yanka shi zan abinci sai mu ce to yanzu ba zan can yankan ba kenan in ahlul kitab sun kama nama an soya sai ka yanka eh to amma an kace to kenan malmala ma yanzu an kawo ta a alqur'anin jawan ma tun da ya ce hillul lakum kenan sai an yanka malmala sannan a ci wannan irin karatu da wanga sai Allah ya kyauta sai Allah ya ce to wal muhsanatu minal mu'minati mun gane ko imamul kisa'i ya karanta wal muhsinatu can cikin nisa'i mai bayanin wannan wuri guda na ɗai wal muhsinatu min nisa'i illa ma malakat aymanukum nan ne qurra sun kai ittifaki al muhsanatu matan da aka mammu shi kuma kisa iya karanta al muhsinatu matan da sun ka kame kansu an gane ko sai an ka ce to in an ce al muhsinatu sun ka ce hunna ahsanna anfusahunna bil islami wal afafi su matan hunna su ahsanna anfusahunna sun kame kawunan su an gane ko sun zan kama mu bil islami saboda musulunci wal afafi da kame kai to kenan ko zaman to mace in tana musulma ai ana fatan zaman to kaman ba ko kuma a cikin ahlul kitabi ma in ka dibi turawa a asalin addinin yahudanci da kiristancin ma ayoyin da basu canza ba tunda dama musulunci ne ai zina cikin yahudanci haramun ce zina cikin kiristanci haramun ce to amma ina Allah ya kyauta to wal muhsanatu minal mu'minati kaman mu daga cikin muminai sai ku aure su wal muhsanatu min alladhina utul kitaba da kuma kamammu daga cikin ahlul kitabi min qablikum wadanda sun wadanda an ka ba su littafi gabanin ku muna ji ko to kenan an ce mata muhsana saboda in mace mijinta ya aure ta zai kare ta ismul maf'ul na ko kuma muhsana iyali gida na gari suna tarbiyantar da ƴaƴansu su zamanto kamammu sai zamanto muhsanatun imma bi zawjiha wa imma bi usratiha in kuma an ce muhsina an yi mata tarbiyya hatta zamanto ita ma ta dabi'antu da wannan tana kare kanta tana kokari ko kuma kace a da muhsana da muhsina duk ma'anar su daya wasu kace ismul maf'ul nan ma'anahu ismul fa'il ko kuma ismul fa'il nan ma'anahu ismul maf'ul haka wannan su malamai sun kace to wannan ya nuna mana cewa da an kace wal muhsanatu minal mu'minati kamammu daga cikin ƴaƴa mu'minai kamammu wannan ya nuna mace in ba kamar mawace ko musulma ce ba aurenta dan ya ce azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihu illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika ala almu'minin wadansu malamai sun kace a'a mace ko tana zina dai ana ya aure ta eh tunda ya halatta aure karuwa to amma in bata tuba shin ana aurenta kai dai kaga dai jakwata dai kana son ka hwada ko kaga mace wadda adda kira ko fasikata dai kana son dai kai baka dan hwada karshen ta ta dauki ciwo can ko karkara ko halaka ai lahira to da an ka ce wal muhsanatu min alladhina utul kitaba nan muhsanat malamai sun ka ce kamammu kenan ahlul kitabi saboda addinin su wani lokaci karkata gare su su ma in bai halatta ba a aure kama wanda ba kaman ma ba cikin addinin musulunci to balantana ta ahlul kitabi wasu sun ka ce wal muhsanatu ana nufin ƴaƴa waɗanda ba bayi ba domin in ka aure mace baiwa in ta aihe ɗa ɗan na mai gidanta na kenan ko musulunci bai yarda ka ce ka aihe ɗa a ba kahiri shi mai da shi kahiri hatta da mallaman da suka cewa ai yanzu ahlul kitabi in ka ce america ko turai kana iya auren matan su tun da nasi na qur'ani ya ce malamai suka ce mm labudda bil qaidi akwai sharuɗa can da suke kasashen musulmai mu adda karhi da sai ka rike abinka can kuma baka da iko akan ta baka da iko akan diyanta to yanzu ka zo ka aihe da goma da ita duk ai coci da su ka ƙara kayan rai wani mallami na da baka fatawa inda mallami na ya fahimci inda an kasa magana eh to amma yanzu wayon da suka tunda sun to da turai sai a canzo yan kuɗi yan jika goma goma sai a zo a ce jikan mallan ga wanda yan jika goma goma guda biyu ko uku sai a ce mallan na addu'a na sai ya daga sai ce a jikan mallan naman ce ina da ta tambaya akwai ta baturiya da muka son mu dalma arbi sai ce kai a wannan babu matsala wa ta'amul ladina utul kitaba hillu kuma da'amukum hillu lahum ku ta ku yabin ku yalla ma tana yiwa ta musulunta a'a ce ta musulunta sannan ayi auren ban sani ko mun fahimta ba kaga kai kokari to amma ina jakwata mutum ga gani hitsi a sharɗanta mata musulunci a in tana so ma ta zan ba wai ma ta zan in ma tana so ta aihe fir'auna da hamana da ƙaruri ma bin da sha mai kai shi dai shi kai ga jikin ta aikon ciya Allah ya kyauta to wa ta'amul ladina utul kitaba hillu lakum wa ta'amukum hillu lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum shi yasa ma sayyidina Umar duk da yake halat ne ya hana Hudhaifa ibn al-Yaman ya aure ahlul kitab yace saboda suna da kyawu kaga shi shugaba ne da an ga yayi kenan ya bude kofa in wani mutum nan da ba shugaba ba kaga mutane ba su abin nan kuma matan su kyau gare su ko kuma kire jiki mai kyau akwai mace da bata da kyawun huska amma tana da kire jiki mai kyau to in duk musulmi sun kai ruwa da mata alkitabi ɗaya musulmi an kabar su wa zai aure su shi yasa akwai sharuɗa ha sharuɗan nan na zamani sai a hankalta musu dokokin ba ɗaya na ba wallahi mallamai in ma baka gane fatawa kai kai shurunka tunda ba a ce dole sai ka bada fatawa ba wani na tilasta ka an gane ko eh to sai Allah ce su waɗannan idza ataytumuhunna ujurahunna in kun ba su sadakin su mun faɗa ki sa'il ya karanta wal muhsinatu mun yi taujihin wannan sai Allah ce muhsinina ghayra musafihina muhsinina kuna masu kare kanku daga zina ghayra musafihina ba masu abkawa ba daga asalin shi daga safahuna safahu shine gehen duci gehen duci inda ruwa suka zubowa ratatatatatatatata ko baka nan bari shi suke ce ma cascade an faransai to in mace tana zina ko da yaushe ato biyar goma na iya lalata da ita a yini guda kullun yadda ruwan nan suka zubowa ratatatata duci haka na aka zuwa a zuwa mata ruwa ratatatata safahul jamal kenan ina mahariya lili to a ce muhsanatin ghairu musafihatin ba ni addalili saboda yadda maksad na nikah yadda ake son namiji ya zama to kaman me ba mazinaci ba haka ake son mace ta zama to kaman ma sai an kai taglibi janibin dhukuri ala janibin ina sai ya ce wala muttakhidi akhdan kuma ku ba masu riƙon abin nan ba abokanai yadda baka son matakka ko wanda kake so aure tana da aboki to kai ma ka zamanto haka nan nan maza an kai magana amma ya shafi maza ya shafi mata wala muttakhidhi akhdan asalin shi wala muttakhidhina sai an ka shahi nunu lil idafa mu rike da kyau al khidnu shine aboki ba a ce wala muttakhidati asdiqa ba kaga wani an ka zo akhdan bai san wanga ba yadi ba yadi ba ce kai to an ce dai ka su rike wani abu ka su rike wani abu kai ko ba ka san fassara sannan ka bayyana Allah ce to man yakfur bil imani wudu wanda ya kafirce mai imani malamai suka ce to nan utliq al masdar an gane ko wa man yakfur bil imani wanda ya kafirce mai imani to ai shi imani ba a kafirce mai an gane ko eh tunda shi imanin yin shi na aka yi ba kafirce mai aka yi ba to me yasa an ka kawo wannan sai sun ka ce utliq al-masdar wa urida bihi ismul maf'ul wa man yakfur bil mu'mani bihi wanda ya kafirce ma abin da ake imani da shi domin shi imani ba a ce an kafirce shi kadiba cikin as'ilatul qur'an al-majid wa ajibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi karkashin wannan aya ya kawo bayani bai kama da irin wannan amma na dai baka da don saboda ka fahimci inda an sama gaba Allah ce to wanda ya kafirce ma imani an gari ko faqad habita amalu aikin shi ya baci wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma a ranar lahira da cikin wanda sun kai hasara to sai malamai suka ce kidan wanda ya ridda ya kasance cikin masu hasara shin aikin ka duka gaba ɗaya zai baci in kai ridda ma'ana yanzu in kai aikin haji sai mutu ya dawo wal iyad billahi ya ridda shin aikin hajin shi ya baci ko kuwa in ya sake shiga musulunci aikin hajin shi yana nan maganganu ne na malamai su malikiya suna ganin in dai mutum ya kafirta to aikin shi ya baci wa man yakfur bil imani faqad habita amalu amma su su imamu shafi'i sun ce a in dai mutum yayi aiki yayi ridda daga bayan dawo to ayyukan shi suna nan hajjin shi nan bai lace cewa tunda Allah yayi kaidi da lahira yace wa man yartadi minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhu fid dunya wal akhirah eh sai in ya mutu su ko sun ce a a abu bina ko ne tare da nashi wa man yartadi minkum an dinihi wanda ya ridda an gane ko to wa man yaslim minkum an dinihi sai an ka ce to fa yamut wa huwa kafirun ko sun ka ce to wa man yaslim minkum an dinihi fa ulaika habita amalun fid dunya wal akhirah wa huwa kafirun wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun sun ka ce ko ne da alaka da guda dai amma dai zancen da an kai din jaisuwa shine in ya mutu ne ayyukan shi sun ka ɓaci wallahu ta'ala a'lam shi yasa irin waɗannan yanzu akwai wani abu da ya kamata mu fahimta akwai waɗansu da suke ba da fatawa ararin ba ka taɓa jin wannan sunanta alfatawa bil maqasi ka taɓa jin wannan malamin suwahu bil maqasi kawai katon kaddara na in ya ci wake da indomi sai shi diba sai shiga wata fatawa sai ce to a juya ta maqasa wai a juya ta ta koma kiyasi yanzu ba Allah ya ce ya halatta mun mu aure matan ahlul kitabi ba sai ta to ai ya halatta su masu aure matan mu maqasi kenan yayi kiyasi yanka ce a'a wala tankihul mushrikati hatta yu'min wala tankihul mushrikina hatta yu'min ai mu an hana mu aure mushrikai to ahlul kitabi mushrikai ne tabbat don Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikuna mushrikai ne amma su takhsisun su an kai da wagga aya amma su mazan babu abin da ya taksisin su don an ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum na an shahe khabarkin ai su ma hillul lakum ne an shahe khabar kamar yadda ce wallahi ya isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna ko lam yahidn to shi ma fa iddatuhunna thalathatu ashhur an shafe shi ka kai ka karanta alharfu fi asalibin lugatil arabiyya ka diba cikin al-itqan fi ulumil qur'an yayi babi akan wannan sannan kuma ka diba cikin alharfu fi fi asalibin lugatil arabiyya na Dr. Ibrahim Rufaida na kasar Libya wanda ya wannan bincike a Jami'atul Azhar kuma malamai sun yi rubuce rubuce akan shi alharfu asbabuhu anwa'uhu wa asraruhu albalaghiyya babu ruwana to mallami zuwa da haka alfatawa bil maqasi babu ta shi yasa suke kawo kissa wai wani mutum yace musulmi akwai kudan mata da kun ga matan mu na da kyau sai kun ce wai an halatta muku ku aure su amma muku sai kun ce haramun ne mu aure su sai aka ce a ba haka nan bane a dan mi sai aka ce to dibo dalilin da yasa ai musulunci bai halan bai halatta mu da mu aure arniya ba mai bautar gumci kamar yaccana in ba kirista ba cikin ba ta auruwa shi ma mun ce akwai sharuɗa na zamanin gaskiya an duba musu to yanzu ai su waɗannan ba halatta mun aure su ba in dai mace arniya ce amma su ahlul kitabi saboda suna da abi littattafan su asali musulunci ne an ka wasu kattan kaddara waɗanda aka ce mallaman su sun ka cancanza waɗansu ayoyi in ta rayu tare da musulmi yanzu yanzu tana gane addini shi ne gaskiya sai ta dawo to in an ka ɗauki musulma an ka bara ta ga kafiri namiji yana da iko akan mace kuma Allah ya ce walan yaj'al Allahu lil kafirin 'ala al mu'minina sabila shi sauran su malamai suka ce ba a aurar da musulma ga kashin kahiri ta koma arniya to amma su ahli kitabi ce an halatta muna shi yasa musulunci bai yarda saboda ita arniya babu ranar da za ku samu abin da ya hada ku arnanci da take yi kenan ko bai yiwa gidan da akwai fitina musulunci ce a gina shi ka zagi gumki kuma ka ce kana son ta kaga ba ku taya tare amma ita wagga sai an ka ce a'a bai yiwa musulmi ya zama musulmi na gari sai ya yarda da annabi isa annabin allah ne amma ba allah bane ba dan allah bane sai ya yarda da annabi musa annabin allah ne haka ne kuma haka ba kenan shi in ya aure ta zai mutunta addinin ta muna ganewa to amma shi kirista in ya aure ta ba zai mutunta annabin ta ba ba yahudi in ya aure musulma ba zai mi ba ta addinin ta ba sai sai an kace mishi to yanzu ku zo ku yarda da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabin allah ne sai mu ba ku ƴaƴan musulmi sai ce bai yarda ba kun ji wagga to da haka wannan shine wato taujihi na wannan aya don haka ai hattara wajen taujihi na qira'at ana buƙatar a tsaya a tantance yadda sha'ani yake tafiya na nassi muna ganewa ba wai kawai na azo rutututu ba a wuce shi taujihil qira'at inda yake da matsala fannoni daban da bai ke shiga wani lokaci saboda sai kaji sarfa ya taho kaji nahwu ya shigo kaji balaga ta shigo kaji usulul fiqh ya faɗo kaje usulul tafsir ya hado kaje wasu hadisai sun shigo waɗanda dole sai an san ingancin su to shi tawjihul qira'at matsala gare shi na daga cikin shu'ba guda shidda na tafsirul qur'an bil qur'an al qira'at shi na daga cikin tafsirul qur'an bil qur'an al am wal khas da al mujmal wal mubin da al mutlaq wal muqayyad an gane ko da kuma eh an nasikh wal mansukh da kuma تفسير القرآن على ضوء المقاصد وان سوني manyan manyan ka'idodi guda shidda malan misbahu da ake tafsirin Qur'ani da Qur'ani da su sai kuma akwai mu'tamadur rabt guda hudu wanda su ne za a hada mu'tamadur rabt wato ko ya zamanto al-lafzu alaqa bainal lafzi wal lafz kamar qatala da ya qatulu da qitalan duk dai lafzi hada su ko kuma al-ma'ana kamar yanzu qatala da jahada kaga ma'ana ta hada su amma ba lafazi guda bane ko kuma al-hukm hukumci ya hada aya idda wadda a cikin bakara da wadda a cikin suratul talaq da wadda a cikin suratul ahzabi sai ka tattaro su kaga hukunci zai hada su sai ka fitar da bayani sai kuma alqissa qissa annabi adamu ta zo cikin suratul bakara ta zo cikin suratul abin nan a'raf ta zo cikin suratul sad sai ka tattaro duk inda ta zo sai ka hitar da bayani muna ganewa to waɗannan su ne ƙa'idodi in ka rike su guda shiddan gada waɗancan hudu in dai tafsirin qur'ani bil qur'ani za a yi in Allah ya so in ka gane su kana aiki da su ko baka jiba wani tafsiri ba insha Allah za ka yi karatu mun gane ko wallahu ta'ala a'lam lokacin sallah ya matsu a bari in lokacin sallah yayi sai a samu abin nan aya ta gaba shine aya ta shidda a cikin suratul ma'ida inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku inda kuka yi imani idza qumtum ila salati idan kuka tsayu za ku yin sallah faqsilu wujuhakum ku wanke huskokinku wa aydiyakum da hannayenku ila almarafiqi har zuwa ga kusurwa hannu ko gwiwa hannu ila shin kusurwa hannu ta shiga ciki ko ko daidai da an kai iyakarta saboda jinsi guda ne malamai sun yi magana biyu wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku wa arjulakum ila alka'baini ko wa arjulikum ila alka'baini mun gane ko yawwa eh idan muka duba imamu ibn amir ad-dimashqi da imamu al-kisa'i al-kufi da imamu yaqub al-hadrami al-basri da imamu hafs al-rawi na asim al-kufi su sun karanta wa arjulakum to waga kira'a sai ta nuna kenan cewa kenan waqsilu wujuhakum wa arjulakum ila al-ka'bayn ta nuna ana wato wanke hannaye amma sauran ƙurra da ba mu kawo su ba su sun karanta wa arjulikum to wagga qira'a tana da taujihi kinan sai ta zama to a famsahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku wa arjulikum da kuma mi kafahuwanku ɗan shi'a sai sun ka fake da wagga qira'a sun ka ce ita ce a qira'a ma ingantatta ita ce za a aiki da ita kullun shahawa za a yi an gane ko malaman ahlus sunna suna da maganganu suka ce wa arjulikum qira'ata wa arjulikum qira'a wa arjulukum take fassara ta an yi mishi kasra ne lil mujawara mun gane ko kamar saboda yayi makwabtaka da ru'usikum shi sa an kace wa arjulikum dai daga cikin maganganun da malamai suka kawo waɗansu malamai suka ce a'a shi wa arjulakum in kana da damar wankewa wa arjulikum kana iya shafa kamar in mutum ya sa huffi ko ya sa safa ko ya sa takalmi wanda suke rufafu duk ana iya shafa tun da nasoshi sun tabbatar da wannan an gane ko yawwa sai Allah ce to wa in kuntum junuban fatahharu in kun yi in kuna da janaba an gane ko fatahharu sai ku yi wanka kenan ba sai kai alwalla ba wanda adda janaba yayi wankan janaba ba sai yayi alwalla ba amma in yayi alwalla kafin yayi wanka kuma shine abin da nasu ya tabbatar amma ba a yin wankan janaba sannan a yi alwalla domin ma'anar shi idza qumtum ila salati in kuntum junuban fatahharu kuma idza qumtum ila salati in kun yi niyyar tsayuwa zuwa sallah ma'ana in kun ɗaura niyya ba wai ana sai ka zo masallaci ka tsaye ba za a tada iqama sannan da sannan da kai abin nan to wa in kuntum marda in kuma kun ran kasance marasa lafiya jam'i na al-marid kamar jarha jam'i na al-jarih aw ala safarin ko kuna akan balaguro aw jaa ahadun minkum min al-ghaiq ko ɗaya daga cikin ku ya zo daga wajen wato ba haya ko kashi kenan an gane ko asalin ghaiq almakanul mutma'in almunkhafid wuri wanda yake ƙasa amma daga baya sai zamanto abinda aka yi a wurin shine aka sai kashin suna to in kun kasance kuna da wannan ɗaya daga cikin wannan ko rashin lafiya ko balaguro ko kun dawo daga kashi aula mastumun nisaa imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta aula mastumun nisaa mun yi taujihin wannan a cikin suratu an-nisa wasu malamai suka ce aula mastum da aula mastum duka ɗaya ne sai dai lamastum kun shafi jikin mata la mastum ta hankalta mu da kwatakka ta gogo da tata idan wanda in ka shafi mace sai a rollaka ta warware amma malamai suka ce sai an hankalta ma illa shine cewa in ka shafe ta don shawa an gane ko eh shi yasa zaka ji malaman fiqh suna cewa in qasada lazzata in yayi niyyar jin daɗi an wajen da hako ya samu to amma zan ce mafi inganci ko da ya shafe ta niyyar jin daɗi in dai babu abin da ya fita daga cikin jikin shi a ba za ta kai ba amma su ihtiyati na saboda galibi wani abu na iya fita kai baka da labari mun gane ko wasu sun ce a'a la mastum da la mastum suna rufin jima'i tunda shi jima'i muttafaqun alaihi na yana warware ar wallah an gane ko ko kuma a dauki la mastum in kun shafe su ya zama to wani abu ya fita la mastum kuma idan kun ka wato sadu da su kenan kadiba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsiri wal ahkam a shafi na 327 da shafi na 381 da shafi na 400 da sha tara da shafi na ɗari biyar da ashirin da biyu kaga taujihin wannan wato ƙira'a kenan to sai Allah ce in wannan ɗaya daga cikin waɗannan halaye ya same ku falam tajidu ma an buku samu ruwa ba haqiqatan aw hukman baka samu ruwa ba kuma lokacin sallah zai iya wucewa shine hakikatan aw hukuman ko ga ruwa amma ana tsananin sanyi sun koma kamar kankara ko ana tsananin zahin da in ka zuba su ga jikinka zaka tashi da rashin lafiya ko kuma sun yi tsada ga ruwa dan fiya wata ana sai da shi malamin misbahu shakka biyar to yanzu za ka yi sai a yi taimama malamin misbahu wanda shi ne gaskiya ko ba a ba mutum fatawa ba ma haka nan da zai ba kai ne fatawa to famsahu bi wujuhikum ku shafi fuskokinku wa aidikum da hannayenku minhu an gane ko daga gare shi daga turbaya kenan tunda ya ce sa'idan tayyiban shi yasa wadansu malamai suka ce ƙasa wadda akwai kura gare ta mai turbaya wadansu malamai suka ce a'a ko ba wadda ba ta turbaya ko lakata tana yi musali ko mun fahimta ba to Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin muqaddima ta Adwa'ul Bayan yace waɗanda sun kace sai ƙasa mai turɓaya wadda adda ƙura ya ce magana su tana da rauni ya ce don saboda ƙasa ta duniya wadda Allah ya halitta galibinta wasu yankuna ba ka samun ƙasa mai ƙura ya ce to zance mafi inganci ƙasa ko wace iri ta tana yi shi yasa za ma gaban goma ana yi an gane ko yawwa ya ce dalili kuma Allah ya ce ma yuridu Allah li yaj'al alaikum min haraj Allah baya son ya sanya muku kunci walakin yuridu li yutahhirakum Allah yana son tsarkake ku wa li yutimma ni'matahu alaikum kuma Allah yana son ya cika ni'imar shi a gare ku la'allakum tashkurun dan ku gode ma Allah to kaga ko in an ce dole sai ka kai kasa mai mai mai turda a wani yanki sai ka yawo ce gaba ɗaya ma baka samu wannan musamman kasashen da akwai ruwa ruwan sama ga alibi kusa ga teku ko niyesh wato kenan giragizai mun gane ko to wannan aya ka ji yadda ake taujihin wurarinta sai dai nan yan qur'ani sun kace to alwala ga bakinta a wanke huska qur'ani yace ba a wanke baki ba a wanke ni ba a shakawa ga hanci a fiya ciki to sai a tambaye su a duniya akwai huskar da ba ta da baki ba ta da hanci balle misau ka taba ganin ta kuma da an kace ko shahawa ma kai kai ka taba ganin kai wanda bai da kunne radda kake duniya shi yasa sun kace ana yi wasu sun kace kuma ba a yi wai ba a shaha ma kunne wasu ka ce a shaha saboda kunne suna cikin kai kaga dai inda sun abinda sun kai gurushi sun ka hada ma sannan wannan aya tana daga cikin ayoyi masu ban mamaki malamai suka ce suratul ma'ida al-ramma ita ce karshen abin da ya sauka kuma ka bari cikin ta akwai al-yawma akmaltu lakum dinakum kuma aya arwalla cikin ta na take to yanzu tun da makka ba aya arwalla ba sai da waga ta sauka waga aya sai malamai suka ce to arwalla ta tabbata kenan da sunna amma saboda Allah yana son kuma ta tabbata da alkur'ani ya zama to lafazinta a amfana da shi a karanta shi a samu lada kuma sai aka saukar da ita amma bayyo a ce tun makka ana sallah kuma ba a wallahi sai yanzu da ta sauka wannan ayar ta sauka mun gane ko yawwa to wannan kenan sannan kuma aya ta gaba aya ta tara inda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku kuka yi imani kunu qawwamina lillahi ku kasance masu tsayuwa don Allah shuhada abil qist kuna masu shaida da adalci can cikin suratul nisa ita ce kunu qawamina abin nan bil qist ko shuhada alillahi to me yasa an kai taqdim wa ta'khir suka ce wato in ka diba cikin diya'ut ta'wil fi ma'ani tanzil na Abdullahi bin Fodiyo kanin Sheikh Usman bin Fodiyo rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin karkashin waɗannan ayoyin guda biyu ina ganin ma cikin ma'ida ne ko ko cikin nisa'i ko cikin su guda biyu duka ya kawo dalili na at-taqdim wa at-ta'khir an gane ko me yasa an kace kunu qawwamina lillahi anan shuhada bil qist ko aka ce kunu qawwamina bil qist ban sani ko muna fahimta ba yawwa to wala yajrimannakum shana'anu qaumin mun kawo taujihin wannan qira'a imamu ibnu amir da abu ja'far da shu'ba sun karanta shan'anu qaumin wasu sun kace duk ma'anar su daya kada kyamar da kuke matsin su mutane sai koma masdar da shana'anu da shan'anu wasu malamai suka ce a'a in an ce shana'anu yana nufin kyama masdar ne in an ce shan'anu yana matsayin sifa kamar afshan an gane ko kamar sakran kenan shan'an kenan baghid wanda kuke kyama daga cikin mutane kada kyamar shi ta dauke ku ala Allah ta adilu ku yi adalci ya idilu ku yi adalci huwa aqrabu littaqwa huwa yana الضمير يرجع الى المصدر المفهوم من الفعل اعدلوا اي العدل هو اقرب للتقوى adalci shine mafi kusa ga mai jin tsoron Allah wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allah khabirun bima ta'malun Allah masani na game da abin da kuke aikatawa ban sani ko mun fahimta ba yawwa to wannan kenan sannan kuma aya ta gaba ita ce aya ta sha uku a cikin suratul ma'ida Allah ya ce Yahudawa fa bima naqdihim mithaqahum bayan Allah ya ce ya karbi alƙawli da su wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'ila aya ta gaban ta cikin suratul ma'ida laqad akhadna mithaqa bani Isra'ila mai hadda Qur'ani yake yayi na farko akwai Allahu can kuma damiri ne na at-ta'zim to da Allah ya ce ya rike alƙawli da su laqad akhadha Allahu mithaqa bani Isra'ila wa ba'athna minhum 12 naqiba ga alƙawlin wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtum Allaha qardan hasana kaji abin da an ka dora musu to shi ko ga bangaren ubangiji la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar faman kafara ba'da dhalika minkum faqad dalla sawa'a as-sabil sai Allah ce to fa bima naqdihim mithaqahum saboda warware alƙawarin su can cikin nisa'i da yace fa bima naqdihim mithaqahum sai ce wa kufrihim bi ayati llahi wa qatlihim al-anbiya bi ghairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf ko ba karan bane بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمن إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله تلعناهم can sai da an kawo daga sannan an ka kaddara shi amma nan sai aka ce fa ma raqadin misa qahum la'annahum da a nuna maka can abubuwa ne da la'anta sun ka hadu nan kuma guda ma ya isa fa bi ma raqadin misa qahum saboda yawan warware alƙawarin su da Allah misa qahum wato ya ɗauki nasba me yasa an kame nasba domin shi naqd masdar ne mudafun ila fa'ilihi naqdihim ay naqdu al-mithaqa shi al-mithaqa sai zamanto maf'ulun bihi lil masdar li'anna al-masdar ya'malu amala fi'lihi in ji malaman nahwu to la'annahum saboda warware alƙawarin su mun ka la'ance su waja'alna qulubahum qasiya kuma saboda warware alƙawari mun ka sanya zukatan su sun ka zamanto qasiya masu tauri masu kaushi sun kekeshe sun bushe a gane ko eh kaga shi yawan warware alƙawli shi na kan mutum wannan bala'i Allah kai mu tsari to a qira'a ta Hamza da Kisa'i sun karanta waje anna qurubahum qasiyya sai da to qasiyya fa'il ne shi ga ce ta mubalaga qasiya sun bushe qasiyya sun bushe kwarai da gaske sun kekeshe zamu ci mun gane ko to wannan shine taujihi da wannan qira'a to ya an kai an ka ce sun bushe kuma sun kekeshe kwarai tunda waccan tafi waccan karfin ma'ana malamai sun yi maganganu daban-daban wasu suka ce farko zukatansu kasiya ne amma saboda sun doge akan zunubi sai ta zan kasiya wasu suka ce a'a sabo ma mutane daban-daban ne wasu qulubuhum kasiya wasu kuma qulubuhum kasiya kenan waɗansu zukatan sun kekeshe na waɗansu kuma sun yi waɗansu kekeshewa can cikin bakara dama ya ce zukatan sun kekeshe ko ba karan bari yace alam ya anil ladina amanu an taksha'a قلوبهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كما كان بني فهي كالحجارة أو أشد قسوة zukatan su kekece to me yasa suka kekece Allah bai hudi dalili ba shankiti yace ana Allah ya hudi dalili fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiya mun gane ko saboda warware alƙawalin su sai zukatan sun kekece an gane ko to sannan kuma daga cikin abin da ke sawar zuciya ta kekeshe ko ba cikin suratul الحديد ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم إلو كتيما متون سوينا ساقوان الله Allah bai kama shi ba sai zuciya ta bushe jin safar aure ce shine abin bauta karshe ce ma kai shine yahi Allah ma in ma akwai allolin shine ogan alloli ana rabbukumul a'la ba sani ko mun fahimta ba to Allah ya ce yuharrifuna al-kalima an mawadhihi suna jujjuya wato al-kalima abinda wato maganar Allah kenan magana an mawadhihi daga wurinta to a cikin nisa'i ma yace an mawadhihi amma na biyu cikin suratul maida sai ce yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhihi sai sun kace da an mawadhihi da min ba'di mawadhihi duk ma'anar su daya amma a cikin at-ta'birul qur'ani na ustazu doktor fadl salih samar ra'i dan kasar iraki na asalin shi ya kuma kasar dubai da zama ina ganin cewa rasu ban sani ba dai Allahu a'lam an gane ko sai ce akwai bambanci amma wadihi na cikin suratul nisa'i dan ya ce min alladina hadu an gane ko yuharrifuna al-kalima amma wadihi ay min alladina hadu qaumun yuharrifuna al-kalima amma wadihi nan ma cikin ma'ida na farko yace yuharrifuna al-kalima amma wadihi na biyu cikin suratul maida tace yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadihi yace inda yake amma wadihi amma wadihi yana da alaka ne da yahudawa waɗancan na farko sai aka ce amma wadihi dan lokaci yayi tsawo amma na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce min ba'di mawadihi saboda waɗancan da sun ka canza sai da an ka samu shekaru masu yawa waɗanda sun ka zo shi yasa sai ce ya ayyuha ar-rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa min alladhina hadu an gane ko sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharina lam ya'tu yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhihi saboda su canza wanda sun kamishi sai da an ka dauki lokaci mai tsawo kahin na wannan lokacin ban sani ko muna fahimta ba ana ganewa ko yawwa to kaga kuma Allah subhanahu wataala ce yuharrifuna suna tattanzawa yau da gobe jibi da gata aikin su kenan fi'ili mudari'i ne yufidu tajaddud wa takrar Allah ya ce to wala tazalu tattari'u ala kha'inatin minhum ba za ka gushe ba kana tsinkaya kha'ina asalin kha'ina ismul fa'il ne na mace mayaudariya amma ana nufin yaudara ya zama to ismul fa'il nan ana nuhin al masdar ba za ka gushe ba kana ganin yaudara tare da su illa qalilan minhum sai yan kadan daga cikin su Allah ce to fa'fu anhum wasfa ka kau da ka yafe wasfa kai mi fa'afu anhum ka yafe musu wasfa ka kau da kai inna Allah yuhibbul muhsinin bai ce inna Allah yuhibbul afina ba ko bai ce yuhibbul safihina ba sai ce muhsinin saboda duk mai yafiya mai kau da kai yana daga cikin muhsinin ban sani ko mun fahimta ba mun gane wannan yace wallazina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata ce inna la nudhi'u ajral muslihin bai ce ajral الذين يمسكون بالكتاب الممسكين ما سبب أن بك الذين يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة هم المصلحون مسالكم فهمت ba to anan abin da kamata mu gane yaudara kenan ɗabi'a ce ta Yahudawa kuma sun bar abin da an kai musu wa'azi da shi kenan ku da ka bar abin da an kai wa'azi da shi dole bata ta zo maka a nan abu guda za mu ƙara tun da mun zo a ƙarshe inda Allah ce fa'afu anhum wasfa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kai ma umarni mun gane ko a cikin bakara kuma sai ce fa'afu wasfahu ku yafe ku kauda kai ko ba karan bane bayan ya ce wadda kafirun min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq fa'afu wasfahu to a can sai yayi kaidi yace hatta ya ati Allahu bi amri har sai Allah ya zo da umarninsa kidan can muqayyad ni nan mutlaqan يحمل المطلق على المقيد a ƙa'ida ta usulul fiqh nafsi wanda yazo sake wawai in ji malaman zauri sai an samu wanda ya taqayyidin sa ma'ana ya dabaibace shi in ji malaman zauri yayi masa dabaibiya sai a dauke shi akan shi to hatta yati Allahu bi amri sai Allah zo da al'amarin sa sai malamai suka ce shin nan al'amru bi ma'ana sha'anu ko ko al'amru bi ma'ana istida'ul fi'l domin an ka ce al'amru wani lokaci ana nufin sha'ani jam'in sha'al umur sai a ce kaifal umur akwai al'amru na istida'u alfi'il wanda shi ko jam'in shi al'awamir sai waɗansu malamai sun kace hatta ya ati Allahu bi amrihi ai hatta ya ati Allahu bi sha'nihi sai Allah ya zo da sha'anin sa to wannan sai ka kuma cikin suratul hashr huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahum Allah min haythu lam yahtasibu wa qadhafu fi qulubihim ar-ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydi almu'minin fa'tabiru ya ulil absar ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار kaga sha'ani ne bisu ta tsammani ba sai Allah ya zo da shi wasu malamai suka ce a'a nan al'amru mufrad ne jam'in shi al'awamiru ba wancan ne na al'umuru ba sun kace shine umarni sai Allah ya zo da umarninsa kenan sai Allah ya baku umarni ku yi sai sun kace to shi ku abinda zai fassara shi kuma ta cikin suratul tauba qatilul ladina qatilu fi'lul amrina qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun kuma ce wa qatilul mushrikina kuma ahlul kitab suna cikin mushrikina dan yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikuna wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilukum kaffa kaga umarni ne na Allah shikenan duk sun hadu guda biyu sai ka dauke shi duk yana daukar su amrihi din nan mufrad ne mudafun ila al-ma'rifa domin dhamiri ma'rifa ne kenan yashmalu wancan ash'anu wa yashmalu wancan al'amru istida'ul fi'l in ji malamai ba ni ni ce ba nan da mu dakanta abinda muka faɗa da mun to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh